صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله كشف الدجى بضياعه ورعى براعي عدله وشفى القلوب بنوره ورعى الإله بعينه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله أحببت أشرف خلقه فقد اهتززت بمدهه والأنبياء من قبله والله تحت لوائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإعدام الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأبرز الوجود من العدم بظهور دلعة سيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه وأسمه وجعله للأولين مبدعا وللآخرين كتاب والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي هو أكمل المرام أبدل كل من صلى وزكى وحج وصام الذي أسرى به الله تعالى إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وعلى آله الطيبين الطاهرين ذوي المزايا الإزام وأصحاب الهداة المهتدين القادات الأعلام والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام حق قدره ومقداره العظيم أما بعد ‘yan uwana musulmi manya da yara maza da mata masu sauraronmu, ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu, za da kuma Allah makfiratan wa fa'idatan wa rahma, wa taufiƙan wa sitran wa ri'aya. Alhamdulillahi, ‘yan uwa, idan ba a manta ba a jiya, mun gaya muku cewa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya haɗu da mala'ikan nan mai gadin aljanna, wanda ake kiransa Ridwanu Khazinul Jinan. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ga mala'ikan cikin murmushi, cikin natsuwa, cikin haske, cikin kwarjini, cikin farin ciki. Shi wannan mala'ika kullum cikin murmushi yake, kamar yadda muka gaya muku a baya mala'ikan mutuwa kuma shi kullum cikin ɗacin rai yake kullum za ka ga fuskarsa a murtike ya sha kunu to haka yake shi kuma wannan kullum fuskarsa cikin murmushi da haske da walwala da jin daɗi da annashuwa manzo Allah ce yana gani na sai na ga ya miƙe tsam daga kan kujerarsa zabura ma ya tashi saboda girmamawa gare ni yana ta murmushi yana ta murmushi yana ta murmushi sai nemar sallama manzo Allah sallallahu alaihi ce da na mai sallama sai ya amsa mini sallama sannan kuma sai ya rungume ni bayan ya rungume ni da ya sake ni kuma sai ya miƙo min hannu muka yi musafaha sallallahu alaihi wasallam ce ba mala'ikan da muka yi musafaha da shi sai wannan mala'ika mai gadin aljanna daga nan sai ce da ni marhaban bil akhi salihi والنبي الصالح والسيد الفاتح الخاتم muna maraba muna lale muna farin ciki da zuwan ɗan uwa na gari annabi na gari shugaba mabuɗin halitta cikamakin annabta to daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka ya kira wannan mala'ika ya ce da shi khuz biye da habibi wa mustafaya wa khirati min khalqi wa adkhilhul janna wa arihi ma a'addattu lahu wa li ummatihi min an-na'imil azimi wal mulkil kabiri yace kama hannun masoyina ya kai ridwan abin zaɓi na zaɓaɓɓe daga cikin halitta na ka shigar da shi aljanna ba sai ya nema ba ka nuna masa duk abin da na tanada masa da shi da al'ummarsa na daga ni'imomi masu girma da mulki wanda ke mai girma. To daga nan ne mala'ika mai gadin aljanna ya kama hannun shugaba sallallahu Alaihi sallama ya shigar da shi cikin aljanna ya nuna masa ni'imomi masu girma kamar yadda maliku mai gadin wuta ya nuna masa jahannama na daga azaba wadda take mai raɗaɗi. To daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi mala'ika Jibrilu ya ce masa ya akhi ya Jibril liman hazan na'imul azimul ata'ul jasim ya kai dan uwana Jibrilu wannan ni'ima mai girma da nake gani wannan kyauta da baiwa wadda suke masu gwabi wa aka tanadawa su ne sai Jibril ya ce ya habiballah هذا لمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله wannan ni'imomi baki ɗaya ba a tanade su ga wani ba sai ga wanda Allah ya karɓi ransa yana mai shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai ɗin nan manzo ne Allah ne ya aiko ka daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qad ra'aytu na'iman wa mulkan kabira hakika na ga ni'imomi na ga mulki mai girma a aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce naga waɗansu irin ƙoramu guda bakwai naga ƙoramar ruwa tana gudana naga ƙoramar madara tana gudana naga ƙoramar giya tana gudana naga ƙoramar zuma tana gudana wannan dama Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana a cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta goma sha biyar yana cewa masalul jannatin lati idal muttaqun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفّى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ۖ صدق الله العظيم
ya ce bari ku ji misalin aljannar da aka yi alkawarinta ga masu tsoron Allah. Fiha an harun, a cikinta akwai waɗansu irin ƙoramu, min ma'in na daga ruwa mai kyau, gair asinin ba wanda kalansa ko ƙamshinsa ya canza ba, wa an harun da kuma waɗansu irin ƙoramin daban, min labanin na daga nono, lam ya tagayyar ɗa'amuhu wanda ɗanɗanansa bai jirkita ba, bai yi tsami ba, bai canza ɗanɗano ba. Wa'an Harun da kuma waɗansu irin ƙoramu min asalin na daga zuma, wato ruwan zuma, musaffan wanda yake tatacce, walahun fiha kuma su ’yan aljanna suna samu a cikinta min kulli thamarat daga kowane irin ’ya'yan itaciya wa makfiratun kuma suna samun wata irin gafara min rabbihim daga wajen ubangijinsu Allahumma ja'alna minhum daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan naga waɗannan ƙoramu sannan naga wata ƙorama ita kuma tana gudana amma wannan ƙorama daga salsabil ce wadda Allah tabaraka ta'ala ya ambace ta a cikin suratul insan wurin da ke sifanta yan aljanna yake cewa muttaqi'ina fiya alal ara'iki la yarawna fiya shamsan wala zamharira ودانية عليهم زلالها وزللت قلوبها تزليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا
بسم الله الرحمن الرحيم مت متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا صدق الله العظيم ya ce wata irin idaniya ce ta ruwa a cikin aljanna ana kiranta salsabil sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga wata korama ita kuma wannan korama daga rahiqil maktum wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga wata irin korama ta giya wadda aka zuba ta a cikin kwalba aka rufe bakin kwalbar da murfi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bayan nan kuma na ga wata korama ita kuma daga tasnim daga tasnim shi wannan tasnim ɗin da shi ake haɗa giyar rahiƙil maktum. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗi cikin suratul mutaffifin yake cewa innal abrara lafi na'im alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum kitamuhu miskun wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim
بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم wato ma'ana shi wannan giya sinadarin da ake gaure wannan giya da shi daga tasnim ne ainihin ya shirabu bi hal muqarrabun Allahumma ja'alna minhum sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga wata korama kuma wadda ita ce koramar da na gani ta ƙarshe ita wannan korama wato daga alkhairi mai yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ta ana kiranta alkausar alkausar shine zaka ji Allah tabaraka ta'ala yana faɗi cikin suratul kausar inna a'tainakal kausar بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم
ai kuwa lalle haƙiƙa mu ne muka baka alkhairi mai yawa Anas ibn Malik Allah ya ƙara mar yadda ya rawaici hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa lamma usri bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dabihi jibril fi samai dunya fa iza huwa bi nahrin alaihi qasrun min lu'lu'in wa zabarjad fa zahaba yashum turabuhu fa iza huwa miskun fa qala ya jibril ma hadha an-nahar قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك ya ce lokacin da aka yi tafiyar Isra'i da ma'aiki sallallahu Alaihi sallama, Jibril ya wuce da shi saman duniya sai ya ci karo da wata ƙorama an yi mata wani irin gini akwai bene akwai katanga da aka kewaye ta wannan gini wannan katanga an gina ta ne daga lu'ulu'u da zabar jadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yana shinshina ƙasar wannan ƙorama sai ya ji ƙamshin miski ƙasar take yi sai ce ya jibril wannan ƙoramar kuma daga ina sai ce wannan shine kausar alkausar wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓoye maka zai baka ranar alkiyama shi yasa ba'arin malaman tafsiri suke cewa ma'anan alkausar alkhairul kasiru wato da alkausaru da alfaidatu ma'anansu guda ne faida kausar ma'anansu ɗaya ne alkhairi mai yawa shi ake kira kausar alkhairi mai yawa wanda bai da iyaka zallan alkhairi mai yawa wanda bai misaltuwa bai kidayuwa lokacin da abdullahi dan abbas allah ya kara mar yadda ya zo fassara ina ɗaya na karkausar sai ya ce huwa alkhairul kasirul lazi adahu allahu iyahu wato ma'anan alkausar shine alkhairi mai yawa wanda allah tabaraka wa ta'ala ya ba ma'aiki kyauta sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da shi sai abu bishirin ya tambayi sa'id ibn jubair sai ya ce masa fa inna nasan yaz'umuna annahu nahrun fil janna sai ya ce akwai waɗansu mutane fa suna zato cewa alkausar wata ƙorama ce da take gudana a cikin aljanna gashi kuma abdullahi ɗan abbas ya fassara da alkhairul kasiru to sai sa'id ibn jubair sai ya ce masa annaharul lazi fil jannati min alkhairil lazi atahu Allahu iya. To, ai, wannan ƙoramar da kake magana suna zaton cewa ƙorama ce haka ne, amma ka sani, wannan ƙoramar da take gudana a cikin aljanna yana daga wannan alkhairi wanda Allah ta'ala ya ba ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama. To, wannan shine ƙarshen ƙoramin da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya gani a cikin aljanna. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Walam azal anzilu min sama'in ila sama'in, fama marartu ala shay'in fis samawati illa wa huwa yaqulu La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ya ce ban gushe ba, na sakko daga sama ta bakwai zuwa ta shida, na sakko daga ta shida zuwa ta biyar, daga ta biyar zuwa ta hudu, daga ta hudu zuwa ta uku, daga ta uku zuwa ta biyu, daga ta biyu zuwa ta ɗaya. Ya ce babu abin da na wuce a cikin samman nan guda bakwai, sai na ji wannan abu yana cewa La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ko menene shi. Allah sallallahu alaihi ce lokacin da na tiki zuwa ga saman duniya na sakko zuwa wannan duniyan taku mai albarka sai na tadda dare yana nan yadda na bashi domin idan mai sauraro bai manta ba mun gaya muku tafiyar da daddare aka yi ta to wannan dubunnan shekaru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke a cikin wannan tafiya ta Isra'i da Mi'raj ya dawo gida yace na samu daren da na bashi a yadda yake bai je ko'ina ba, lam ya taƙaddam wa lam ya ta'akhar, daren bai ƙaru ba, daren bai ragu ba. To daga nan sai na hau abin hawa na wanda Allah ya aiko min a zuwa ɗauke ni a kanta, ita ce buraka. Ina hawa kafin ka ƙifta ido sai gani a makka. Sharrafa Allahu ta'ala wa azzamaha. Dama tun a farkon karatu mun gaya muku cewa ita wannan buraka tafiyarta tana da ban mamaki, don tana yin wato tafiyar mil dubu ɗari ne da tamanin da shida da maitan da tamanin da hudu cikin ƙiftawar ido ita wannan buraka tana yin tafiyar mil dubu ɗari da tamanin da shida da maitan da tamanin da hudu a cikin sakan guda take yi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce muna isowa maka sai na sauka akan buraka sai jibril ya ban kwana da ni sai ya ce da ni ya muhammad ya habiballah إذا أصبحت فحدث قومك بما رأيت من الأجائب في هذه الليلة وبشرهم برحمة الله yace ya abin yabo sama da ƙasa ya masoyin Allah idan gari ya waye idan ka waye gari ka ba wa jama'a ka labari da abin da ka gani na ban mamaki a cikin wannan dare kai musu bishara da samun rahmar Allah ta'ala to da ya gaya manzo Allah nan sai manzo Allah ce inni akhafu an yukazzibun ya ce a'a jibrilu ni ina tsoro za a karyata ni wannan abubuwan mamaki wa za a gaya ma wannan ya yadda sai malaka jibrilu ya ce in kazzabu ka saddaka ka abubakarin fala tubali biman kazzabu ka bada in su mutanen makka sun karyata ka abokinka abubakar zai gazgata ka in ko ya gazgata ka karka damu da duk wanda zai karyata ka bayansa domin abubakar shi kaɗai al'umma ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na dawo na shigo gida fanimtu ala firashi ila waqti salati subhi sai da na kwanta har ne bacci kamin asbahi ta yi da asbahi ta yi na tashi na yi sallah sannan sai na fito kofar masallaci to a al'adar abu jahal al-khabis la'anahullah duk sanda ya haɗu da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya tambaye ni duk sanda zai haɗu da ni sai ya ce da ni a mutumin bima nubbita eh bima nubbita ya Muhammad al-Bariha ya je kuma me aka gaya maka ne mutumin eh mutumin je ya aka yi ne me aka gaya maka gaya mana mu ji haka yake yi al'adarsa duk sanda za mu haɗu ikon Allah bayan na fito kofar masallaci sai gashi kuwa kai ka ce Allah ne ya turo shi yana zuwa ku sai ya gani sai ko ya tambaye ni a irin al'adarsa yadda ya saba bima nubbi ita ya Muhammad al-Bariha gaya mana jiya kuma da daddare me aka baka labari me aka gaya maka sai manzo Allah ya ce usre bi an yi isra'i da ni ya ce ila aina an yi tafiya da kai da daddare eh to ina aka kai ka manzo Allah ce ila baitul miqdis sai ko Abu Jahil ya rike baki ya ce mm masallacin Qudus tafiyar kwana arba'in ko a wata guda annabi ce kwarai kuwa zai daga hankali annabi ce a kwantar da hankali akwai sauran labari sai ya ce summa ila aina to daga nan masallacin Qudus din kuma sai aka ina da kai annabi ya ce summa ilal arsh ba a tsaya nan ba sai aka yi sama da ni kuma sai da na dangana da al'arshin ubangijin halitta baki ɗaya wa khadabtul haqqa sai da ne magana da Allah baka da baka na ganshi ido da ido wa khadabani wa adani wa akramani wa ra'aytul jannata wa ma a'adda Allahu li ahliha minan na'imin muqimi wa ra'aytun nara wa ma a'adda Allahu li ahliha minal azabil alimi bayan nan nayi magana da Allah ya bani abin da ya bani ya bani salloli ya bani ya bani ya girmama ni ya karrama ni sannan an shigar da ni aljanna na ga abin da Allah ta'ala ya tana danwa yan aljanna na daga ni'ima wadda yake tabbatacciya na leƙa wuta na ga abin da Allah ya tana dawa yan wuta na daga azaba mai raɗaɗi Abu Jahil ya riƙe baki idan sai ya ya ce ya Muhammad uktub hazal amr ya ce kaga dai ba ma shiri ko ba ma shiri da kai ko amma yau kam zan baka shawara na gaskiya don Allah kai shiru kar ka sake faɗin wannan magana ka ɓoye wannan magana wala ta takallan bihi wa illa kazzaba kal khalq kar ka sake gaya ma wani wannan in ka ci gaba da wannan maganan ba mu da ba mu yadda da kai ba su abubakar ɗin da suka yadda da kai duk sai sun gudu sun baka ha ba da Allah wani wani irin magana kenan ka ce jiya da daddare an tafi da kai masallacin kudus tafiyar kwana arba'in daga nan kuma an wuce sama har ka je al'arshin Allah ka yi magana da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai sai ya ce to ina baka shawara kai shiru kar ka faɗa sai manzo Allah ya ce a'a a aktumu amran an amallahu bihi alayya yanzu ni sai in boye al'amarin da Allah tabaraka ta'ala ya ni'imta ni da shi alhali ya gaya mini wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis duk ni'imar da Allah ta'ala ya ni'imta ka da ita ka zantar da ita saboda ka wannan ni'ima ce babba Allah ya mun sai na faɗa Abu Jahal la'anahullahu ya ce ya lillahi al'ajab يا للأجب يا للأجب من قولك هل تقدر أن تحدث قومك بما أخبرتني به yace ka amma lamarin kai yana da ban mamaki Muhammadu yanzu wannan magana ce ma sai ma na gaya maka ka faɗa yanzu kai in an barka sai ka gaya mutane wannan magana don Allah gaya min yanzu kai zaka iya ba wa jama'an ka wannan labari irin wannan magana da ka gaya min zaka iya gaya mutane manzo Allah ce kwarai kuwa kwarai da gaske me zai hana sai Abu Jali la'anatullahi alaihi ya ce to yanzu ka bari ni zan tara ma jama'a ka da in tara ma jama'a za ka gaya musu wannan abu ya ce kwarai tara su ka sha mamaki abu jahal ya ɗaga muryarsa ya ce ya ahala makka ya ahala makka halun mu ilayya halun mu ilayya ya ku jama'ar makka ku taho inda nake ku taho nan ku taho nan ku zo ku sha labari take kuwa mutanen makka suka haɗu aka cika aka yi dafifi da aka taru mutane suka ce wa Abu Jali ka kira mu lafiya ya ce na kira ku ne za ku sha labari daga Muhammadu ah, Muhammadu ga jama'a nan na tara masu da Allah tashi yi musu bayani kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya miƙe mutanen Makka suna kallon shi sallallahu alaihi wasallam yana haske yana kyalli yana sheki yana walwali ga natsuwa ta cika shi ya ce ya ma'ashar quraish اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أسرى بي في هذه الليلة إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماوات السبع وشاهدت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورفعت إلى العرش ودست بساد النور بن علي وخاطبت الحق وخاطبني ورأيت الجنة والنار abin da ya ce ya ku jama'ar ƙurayshawa ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa an tafi da ni a daren jiya zuwa masallacin Ƙudus, da yake laraba sun san Ƙudus domin suna tafiye-tafiye zuwa wurin don fatauci da sauransu. Daga masallacin Ƙudus an aiko min da mi'iraji ya ɗauke ni ya shigar da ni sammai bakwai duka na gansu, na ga annabawa, alaihimus salatu wassalam, daga sama ta bakwai an ɗauke ni har zuwa al'arshi. Na taka shimfiɗar haske da takalmina, na taka shimfiɗan al'arshi da takalmina. na yi magana da Allah, Allah ya yi magana da ni, na ga aljanna na ga wuta. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shiga siffanta yadda aljanna take da yadda wuta take. Mutane daga wanda yake tafa hannu sai wanda yake riƙe baki wani kuma ya ɗora hannu a ka, wasu kuma suna ah wai lafiya babu abin da ya same shi kuwa. Shi ko Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da ’yan uwansa muminai yana sadakata ya Rasulallah, sadakta ya safotallah, sadakta ya habiballah. sai abu jahal alhabis la'anatullahi alaihi ya ce to ya isa dan ya ga mutane suna gamsuwa da jawabin da annabi yake dan irin bayanin da annabi yake idan mutum bai ga abin ba ba zai iya faɗin shi haka ba to sai ya zama abin yana ɗaure musu kai wannan magana dai ba ƙarya a cikinta to amma yanzu a daren jiya duka aka je aka ga wannan abu aka dawo eh ku gashi bai ƙarya muhammadu al-amin ne to da abu jahal ya ga wannan zai zama sababin musuluntar mutane da yawa sai ya dakatar da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce kaga kaga ya isa ji ji ji mun ji mun ji mun ji ya isa eh ka sifanta mana aljanna ka sifanta mana wuta eh ka sifanta mana ah, sammai to fa ma uridu minka khabara sama walakin nuridu minka khabara baitul miqdis yace ba ma neman ka ba mu labarin sama dan ba wanda ya taba zuwa ma ka faɗa dai in ma baka faɗa daidai ba ba wanda ya sani zo ba mu labarin masallacin Qudus dan mun san shi mun yi tafiye-tafiye zuwa wurin kuma jama'an mu sun san wurin gaya mana kaifa huwa siffulana hatta na alama anna kalamaka haqqun wa qawluka sidqun sifanta mana yadda abin yake idan ka faɗa daidai mun san an yi wannan tafiyar da kai idan ko baka faɗa daidai ba mun san ba a yi da kai ba to kun ga hikiman Allah na fara zuwa masallacin kamun a tafi sama ke da a ce daga ɗaukar annabi sama aka yi da shi ya zo yana faɗa kaga ba yadda za a yi tunda ba wanda ya je sama to amma da aka je wurin sai ya zama waɗanda zai gaya akwai wanda sun taɓa zuwa saboda haka a lokacin da zai sifanta wurin a nan ne gaskiyarsa za ta fito fili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abu Jahl ya mun wannan tambaya ban san san da na sun koyar da kaina ba zuwa ƙasa ga mutane sun taru saboda dalili da daddare na shiga masallacin ni ban san yadda masallacin yake ba sannan kuma da na tashi dawowa ban tsaya ba wucewa kawai na yi to ya zan in siffanta abin da ban tsaya na kalle shi ba ban ga wata alama da zan ba da labarinta ba wata ishara da zan yi to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai yi wa mala'ika Jibrilu wahayi ya ce Jibrilu kar ka bari maƙiyina ya kunyata masoyina Jibrilu maza tafi masallacin ka nannaɗe shi kamar tabarma ba ma masallacin kawai ba hatta irin 'yan gonakin da suke kewaye da shi da ƙoramu da itatuwa da duwatsu hatta rairayin da yake gefen masallacin, hatta ’yan dazuzzukan da suke gefensa, kai hatta layuka da suke kusa da shi, da masallatan da suke gefen masallacin, ka nannaɗe su duka har rijiyoyi ka kawo gaban masoyina ka shimfiɗa mar ya yi ta kallo yana ba su labari. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai ko Jibrilu ya yi haka, aka je aka ɗauko masallacin gaba ɗin shi. aka nannaɗo shi kamar tabarma aka zo gaban ma'aiki aka shimfiɗa mai shi kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dagowar da zai kawai sai ya ga masallaci a gaban shi sai ce ai masallacin ga yadda yake yana da kofofi kaza yana da winduna kaza yana da shimfiɗu iri kaza yana da fitulu iri kaza a gefensa akwai kaza dama da shi akwai kaza hagu da shi akwai kaza samansa akwai kaza gefensa akwai kaza a'a su waɗanda suke tafiye tafiye cikin larawa suna gaskiya ne gaskiya ne haka ne haka ne Abu Jahil kuma ya cika kamar ya mutu. Allahu akbar. to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta sifantawa yayi ta bayani yayi ta bayani yayi ta bayani sallallahu alaihi wasallam yana bayani yana kallon masallacin yana sifanta shi makanan makanan mawdi'an mawdi'an wuri wuri bagire bagire ko ina annabi yana bayani har sai da ta kai gaba ɗaya mutanen da ke wurin laraba kowa ya sun kuyar da kansa ƙasa abubakar siddiqu allah ya ƙara mar yadda shi ko yana sadakta ya habiballah sadakta ya safotallah sadakta ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga magana ta riga ta shiga zikata sai ya ga bari ya ɗaure ta da abin da ba wani munafiki ko wani kafiri shaidani da zai je ya warware ta a zuciyar mutane sai ya ce da su larabawa lokacin da muke wannan tafiyar da shi ɗan uwana jibrilu da ya zo ya ɗauke ni muna sama na ga bani mahazumin a cikin waɗanda suka yi tafiya cikin fatakenku suka tafi fatauci na gawa ne na gawa ne akwai wanda sun yi tafiya a cikin ƙuraishawa a cikin larabawan makka sai annabi ya ce ina sama na hango su kuma na gawa ne na gawa ne na ga ayari iri kaza lokacin da aka je daidai jabalul araki sai raƙuminsu ya ɓata da raƙuminsu ya ɓata suna ta neman shi ni kuma ina kallon su na kuma na ga raƙumin sai na kira su ina sama sai na ce musu inna jamalakum fi wadin nakhal kai jama'a laraba ku nemi raƙuminku a cikin gonar dabinan can ku duba dajin dabinan can ku nemi raƙumin ku a wurin kuma suka je suka nema sun gani idan sun dawo ku tambaye su sannan bari in gaya muku lokacin da za su dawo za su dawo za su shigo garin makka daidai lokacin da rana za ta hudo gobe kenan gobe daidai lokacin hudowar rana za su shigo tare suna shigowa rana za ta hudo shikenan za ka ce to ai magana ya ƙare tun da ya faɗi wannan a bari goban ta yi e a bari goban ta yi za mu gani idan sun zo sai mu tambaye su to da gari ya waye to su kuma ayarin matafiya sun suna nesa wani abu ya sa ba su taho da wuri ba sai suka yi jinkiri ba su ƙaraso ba ba su samu daman ikon shigowa maka ba har lokacin hudowar rana ya yi sai Allah ta'ala ya ce wa rana kakki fito ki tsaya ki bari sai sun zo sai ku fito tare suna shigowa ke ma ki fito. Allah ya dakatar da rana saboda annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama. Shikenan ana ta jira ana ta jira rana tana hudowa wani ya ce ga rana ta fito ba sai annabi sai wani kuma daga cikin laraba ce ga ayari nan su kuma sun shigo. Cikin makiya ne wani ya ga hudowar rana cikin masoya kuma wani ya hango hudowar ayari sai ce aka ce a'a kaga wata irin mu'jiza mai girman gaske sai aka gasgata zancen shugaban halitta sallallahu alaihi sallama masoyin ubangiji sayyidina maulana muhammad sallallahu alaihi sallama a nan ne maulan mushe ibrahim yake cewa waruddad lahu shamsun bu'ai da gurubi hawa iskazzabu kad anzala alhaqu muhkama
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله وإنا قريشا أن يبوه وساقروا وشق له ذا الجو بدرا مؤزما وردت له شمس بأيدى غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق كما وردت له شمس وعندى غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق كما وردت له شمس بأيدى غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق محكما وهدى مآذابا برميات كفه فيا عجبا من رمه هدما هدى الله أقواما بنور خوارق وبالسيف يعدل بدر من كان أجرما يفيد علوما فائدات ومغنما يبيد جيوشا للدلال أرمرما فأما هداه الأرض كرها وداءة فغرب وأجم أرشد الكل أمما وحتى أتانا الدين والعلم والتقى ولله شكر نبي هاتما وقد صار فينا المسلمون وعندنا أئمة علم صالحون تكرما وفينا رجال صادقون وعندنا للأقطاب ختم هب كنزا تلسما للأقطاب ختم هب كنزا تلسما صلاة وتسليم على آمد وآل وأصحاب صراطا مقوما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi sallam to a lokacin da waɗannan ayari na mutanen makka suka shigo garin makka wani ya ce la ga ayari sun shigo sai wani kuma ya ce la ga rana ta hudu to shikenan da suka shigo sai aka ji tun ba a tambaye su ba suna ba da labari cewa raƙuminsu guda ɗaya ya ɓace a daji a hanya sai aka ce to da ya ɓace ya aka yi sai suka ce wa kunna na hasu anhu fanadana shaksun min hawa'i innal ba'ira fi wadin nakhal fa ataina alwadi fa wajannahu kama zakar lana suka ce muna ta neman raƙumi mun rasa inda yake kawai sai muka ji wani mutum fa daga sama sai muka ji yana kiran mu yana cewa raƙumin ku ya shiga cikin dajin dabinai raƙumin ku yana cikin gonar dabinai ku je ku duba muna shiga cikin dajin dabinai muna dubawa sai ga raƙumin mu sai muka kamo kayan mu kamar yadda ya gaya mana ɗin aka ce to wane suka ce mu ba mu san shi ba mu ba mu san shi ba sai dai muryarsa tana kama da muryar muhammadu sai aka watse to a wannan lokaci fa musulmi suka cika da farin ciki da jin daɗi suka dinga ɗaga murya ana ta zikiri a lokacin ma ana ta zikiri ana ta zikiri ana ta kabiri ana ta zikiri ana ta kabiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito musulmai suna kewaye da shi in ka gan shi za ka ɗauka wata ne daren goma sha hudu su kuma sahabbansa yadda ka san taurari a gefen wata a wannan ranar mutum dubu hudu suka musulunta mutum dubu hudu suka musulunta mala'iku kuma daga sama su ma suka ɗaga murya su ma suka kama zikiri ta halili da takbiri domin girmamawa ga bashirin naziri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai abu jahil sai kiyayya ta ƙaru shi kuma kiyayya mai zafi ta ƙaru ya dinga jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa hassada yana keta alfarmarsa yana faɗin abun da bai dace da martaba annabi ba sallallahu alaihi wasallam yana cewa ai sihiri ne ai ai tsafi ne ai mawaki ne ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne haza sihirun azimun minka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yana faɗin wannan yana faɗin wannan yana faɗin wannan manzo Allah bai damu da shi ba shi yasa idan Allah tabaraka ta'ala ya zaɓi wani bawa daga cikin bayan Allah dan kaga wani jahili wani wawa yana keta alfarmarsa ko yana masa habaici ko yana yin maganganu don a yi dariya karka taɓa damuwa in dai har annabi za a samu wanda zai wai ya haɗu da shi ce ah mutumin me aka gaya ma jiya ka ji fa wai annabi ne yake wa wani mutumin me aka sauka maka jiya to haka za ka iske sai Allah ta'ala ya yarda da bawa sai ka ga wani ya zo ya tare shi yana masa magana na wauta ko kuma ya zo ya zauna ya tara jama'a ya dinga faɗin maganar da za a yi dariya domin ya keta alfarmar wancan to in kai ka san harkar Allah karka damu wannan magajin Abu Jahil ne wancan ko da ake zagi magajin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kowa yana aikin da ya gada ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai damu da Abu Jahil ba ya ci gaba da gayawa sahabbansa labarin abin da ya gani a cikin sammai da labarin al'arshi na ajaibu sannan kuma ya gaya musu abin da ya gani cikin aljanna na ni'imomi ga ma'abota soyayya ya gaya musu abin da ya gani a wuta na daga azaba mai raɗaɗi ga makiyan Allah tabaraka wa ta'ala to ƴan uwa wannan shine ƙarshen Isra'i da Miraji. amma yana da kyau mu sani menene sababin da ya sa aka yi isra'i ɗin da miraji ɗin wato shi isra'i da miraji ya faru ne a lokacin da kafiran makka suka kai matuƙa wurin cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cutar da mabiyansa da ƙuntata rayuwarsu har sai da ta kai garin makka ya yi wa annabi kunci mahaifarsa inda aka haife shi an koya wa mata ƙinsa an koya ma yara ƙinsa an koya wa makwabta ƙinsa an koya wa jahilai da wawaye da mahaukata ƙinsa to wannan abin sai ya janyo masa kunci mai yawa har ta kai manzo Allah yana jin kamar ba zai iya zama a cikin garin ba saboda abin da yake haɗuwa da shi na izaya da kuma irin abin da masoyansa sahabbansa suke gamuwa da shi na cutar mutanen makka na kunci da nau'o'i daban-daban na imtihani to sai wannan hali da ake ciki ya kwadaitar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zuwa ga yi hijira yar karama zuwa da'if tunda makka garin dangin mahaifinsa ne makka garin iyayensa maza ne sai ya ce to tunda abin ya yi zafi bari in je wurin dangin mahaifiyata watakila in samu sauƙi a wurinsu sai manzo Allah ya tafi ɗa'if yana tunani ko zai samu sauƙi daga nan kasan dangin uwa sun fi tausayi kuma idan Allah ya yi baiwa mafi yawa sukan yarda ba kamar dangin uba ba to shikenan da ya taho sai ita da wautar waɗannan ta fita waɗancan waɗannan mahaukata ne zalla kawai mahaukata ne zalla ashe tun da suka ji labarin zai zo aka tara mahaukata da wawaye da dolaye da sakarkaru duk wani shagirgirbau an kira shi an tara mai duwatsu a gaban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa wannan gari domin ya yada da'awa ta musulunci da Allah tabaraka ta'ala ya umarce shi sai ya iske sun tara mata da yara da wawaye mata suna wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa yara ƙanana suna jifan shi da dutse mahaukata suna bin shi a guje sallallahu alaihi wasallam fa mata suna leƙuwa ta katanga ta goba suna ba ba ba ba ba ba ba yana wa'azi ba aji suna ɗaga murya suna suna faɗin maganganun banza sai da ta kai takalmin da annabi ya sa ya cika da jini saboda jifa sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka fidda shi daga garin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafi sai ya shiga gonar ‘ya'yan rabi'a, ya zauna a ciki don ya huta, sai yana ta addu'a yana roƙon Allah yana kaiwa Allah kukan halin da yake ciki na rauni, da rashin ƙarfi, da ƙarancin hila, da wulakancin da mutane suke masa. A ƙarshen addu'ar da ya yi a wannan gona sai ce wala haula wala quwwata illa bika. To daga wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya turo aljanu su musulunta. sai Allah ce wannan ma bai yi ba ka taho sama ka ga yadda halittata take girmama ka don waɗannan 'yan tsirarun sun wulaƙanta ka shi ne dalilin gayyatar isra'i da miraji domin Allah ta'ala ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallama ya huce masa takaicin mutanensa na maka wanda suke 'yan tsiraru sai da ya je ga mala'iku a cikin mala'ikun nan ƙwaya ɗaya man aka turo zai gama da makka baki zai gama da duniya duka ba ma maka kawai ba Allah ta'ala ya yi masa wannan domin ya ƙara masa ƙarfin amara, ya ƙara masa ƙarfin sabati, kuma ya gasgata masa faɗinsa da yake cewa wallazi na jahadu fina la nahdiyan na bulana wa inna Allah la ma'al muhsinin بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kuma lallai cewa ku sani waɗannan da suka yi ƙoƙarin gyaran zuciyarsu a cikin neman yardanmu lallai hakika za mu shiyar da su hanyoyinmu kuma lallai cewa tabbas Allah yana tare da masu kyautata magana da aiki da hali kuma ita wannan tafiya ta Isra'i da Miraji tana karantar da mu abubuwa ne da dama waɗanda suke muhimmai masu mahimmanci a rayuwarmu masu mahimmanci a cikin addininmu wato idan kana neman mutum abu na farko da wannan tafiya Isra'i da Mi'raji ke karantar da mu idan kana neman mutum wato kana gayyatarsa ya zuwa wata sabga taka wadda take mai mahimmanci to abu na farko da ake so kai ka aika masa da abin hawa da kuma direba ƙwararre abu na farko kenan idan kana neman mutum ya zo wata sabgarka kana so ya zo wani al'amarinka mai mahimmanci kuma wannan mutum yana da mahimmanci a wurinka to ka aika da abin hawa da direba wanda yake ƙwararre kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala da ya nemi annabi ya zo sai da ya aika da abin hawa shine baraka ya tura direba ƙwararre shine jibrilu idan babu iko to ka aika masa da kuɗin mai ka aika masa da kuɗin mai kar ka ce ko da mutum yana da motar hawa idan ka aika masa da babban mota to zai san cewa lallai wannan gayyatar ba karama ba ce to Allah tabaraka wa ta'ala da ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya aiko da abin hawa ita ce buraka ya aiko da buraka sannan ya turo da direba wanda yake ƙwararre shine mala'ika jibrilu idan kuwa tafiyar tana da nisa misali ƙasa ce za a bari gaba ɗaya ba wai gari ba yana da kyau a aika wa wannan bako da tikiti wanda zai hau jirgi domin allah tabaraka ta'ala ya turo mala'ika jibrilu ƙwararren direba da motar buraka da aka je Kudus lokacin da za a bar ƙasa kuma sai aka kawo jirgin sama shine mi'raji sai aka tashi da shi zuwa sama saboda haka yana da kyau mu rika koyi da wannan idan a cikin gari ne a cikin ƙasa ne to a aika da babban mota da direba idan za a bar ƙasa to a aika da wannan bako tikiti to abu na farko kenan da wannan tafiya take karantar da mu duk sanda za ka gayyaci wani mahaluki zuwa ga sabgakka to ka girmama wannan gayyata da kai masa abu na biyu da wannan tafiya isra'i da miraji ke karantar da mu idan za ka yi bako babba wanda kake ganin kimarsa kake ganin girmansa da mutuncinsa to ka sa a share gida gaba ɗaya a share kwata a share layin idan da hali a sake fentin gidan ma kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yi wa sama ta ɗaya Allah ya halicci sama ne da hayaki kamar kumfa haka take amma saboda zai yi bako manzon Allah zai zo sallallahu alaihi wasallama sai ya canza mata yanayi ya mai da ita zumrada koriya a basha'awa saboda zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to yana da kyau kai ma idan za ka yi bako babba ka share gida a wanke kwata inda hali a canza fenti in dai bakon yana da girma a wurinka kuma in kana da hali amma idan ba halin ai fenti to a wanke gidan a wanke kwata a share layin yasa ake so idan watan haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama to yana da kyau har bishiyoyi ma a yi musu fenti warai da gaske bishiyoyi ma a yi musu fenti saboda murna duk wanda zai wuce ce lafiya a ce ai watan da aka haifi shugaban halitta ne ya kama to sai ya san wani abu ya faru sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abu na biyu amma abu na uku wanda tafiyar isra'i da mi'raji yake karantar da mu wato shine ne yana koyar da mu idan za mu yi baƙo wanda yake babba, to mu gayyato manya-manyan mutanen gari irinsa, idan malami ne a kira malamai irinsa, idan attajiri ne a kira attajirai irinsa, idan mai mulki ne a kira masu mulki irinsa, su zo su tare shi, domin su tarbe shi tun daga airport ko kuma daga tasha. ko tolgate kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara masa annabawa ‘yan uwansa da manzanni ya tara su a baitul mikdis su tare shi domin nan ne airport wanda jirgin miraji zai tashi a cikinsa sai aka tara su saboda haka yana da kyau idan za a yi bako babba to kar a tafi da ƙananan mutane tarban shi a tafi da mutane masu darja makan wata yadda da ya ɗago ya kalle su ya san an girmama shi yana da kyau idan za a gayyaci babban mutum to a gayyato manyan mutane su zo su tare shi sai zuciyarsa sai ta yi daɗi sai ya samu kwanciyar hankali sai ya san cewa wurin manyan mutane zo ba wurin ƙananan mutane ba abu na hudu da wannan tafiya isra'i da mi'raji ke karantar da mu shine ana so idan aka yi baƙo mai daraja idan lokacin sallah ya yi to limamin masallaci ya yi haƙuri a ba shi wannan baƙo dama ya gabatar da sallah ya yi limanci domin yana daga cikin girmamawa kamar yadda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin Qudus annabi Ibrahim alaihi salam yana nan annabi Musa alaihi salam yana nan annabi Dawud alaihi salam yana nan annabi Suleiman alaihi salam yana nan annabi Isa alaihi salam yana nan amma mala'ika Jibril ya kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shiga gaba kai ne limamin su saboda haka yana da kyau in an yi bako mai daraja to idan ya shigo masallaci yana daga girmama a bashi dama yi wa mutane sallah. Abu na biyar da wannan tafiya ta Isra'i da Miraji ke karantar da mu shi ne cewa yana da kyau idan an yi baƙo babba to a gabatar masa da duk wani babba da ya zo ziyartarsa ko kuma duk wani babba da ya zo tarbansa tun daga wajen a faɗi sunansa da aikinsa da kuma matsayinsa. Duk sanda babbai miƙa wa baƙo hannu sai a ce wannan shi ne wane aikinsa kaza ne matsayinsa kaza ne sai ya ja baya sai wani ya zo ya gaisa da shi ya ce wannan shi ne wane aikinsa kaza matsayinsa kaza ne sai ya ja baya sai wani ya zo ya gaisa da shi sai a ce wannan shi ne wane aikinsa kaza matsayinsa kaza ne kamar yadda aka yi a masallacin Kudus bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatarwa da annabawa sallah sannan mala'ika jibrilu alaihissalam ya ce to kowannensu ya zo ya gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da kansa da aikinsa da matsayinsa to haka nan dukkan annabawa suka yi to bayan an ƙare kuma ana so shi ma baƙo sai a gabatar da shi a gabatar da sunansa a gabatar da irin aikinsa a gabatar da irin matsayinsa saboda su waɗannan manyan jama'a mutanen gari da suka zo su san wane ne ya zo wurinsu kamar yadda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan masallaci na Qudus. To alhamdulillah ‘yan uwa lokaci ya fara hararen mu za mu dakata a nan, sai idan Allah ya kai mu zuwa gobe, za mu ci gaba da bayani a kan wato abubuwa muhimmai waɗanda wannan tafiya ta Isra'ila Miraji take karantar da mu, waɗanda za su amfane mu in mun natsu mun bi su da kyau duniyarmu da lahiranmu. Allah ya ƙara mana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma biyayya gare shi da yin koyi da shi ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugi sallana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaydan wa farij karbahu abadan ya man la shabiya la waqar wala niddu antal giyasu li kulli khaifin wajalin ya barru ya haqqu ya man la lahu diddu farij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آلي أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدر من جلاله العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله جل جلاله أحد تعالى شعنه وتقدست أسماعه ومحمد محبوبه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا حب العلاح وخله سر الشهادة اسمه فالأنبياء إخوانه سلوا جميعا خلفه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا ما البرق إلا غمضه ما الستر إلا ذله ما الغيث إلا فيضه عما العوالم خيره صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا بان العسالة أصله فاق النعائم قدره أهل السماء جنوده كل الملوك عبيده صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله بالماء فجر تجرى كفه والشمس تتبع أمره والله رفع ذكره والخلق أجمع تحته صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله لا طيب يعدل أربه يا سعد من قد زاره فالله يغفر ذنبه ولو أنهم بشرى له صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله في المرسلين اختاره ولذا قد اشرح صدره والذكر شرف ذكره كيما يقدس اسمه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله هو المقرب وحده لا قرب يعدل قربه والله أوجب حبه فكسى المحب رضاه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا أي شوقي على عصاره شوقي على عرفاته شوقي على حجراته ومجر كبش بدائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا أي دقت مآلم سره فاقت جميع خصاله حصلت ملامر وجهه بلغ الأولى بكماله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا محيى الظلام بنوره وعتى بخير شفائه وهدى العنام بحديه يغشى العنام بذله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا
ساد الورى بصلاحه صاص العنام بوحيه قاد الجميع ببره وشفى الضنا بدعائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله كشف الدجى بضياعه ورعى براعي عدله وشفى القلوب بنوره ورعى الإله بعينه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله أحببت أشرف خلقه فقد اهتززت بمدهه والأنبياء من قبله والله تحت لوائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا ومن مثله في رسله أو في علو مقامه أو في سمو جنابه أو في شرافة نصله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا من مثله في شعره أو في سهولة خده أو في نزافة جسمه أو في كمال صفاته صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله من مثله في نطقه أو في فصيح لسانه أو في الوفاء بعهده أو في مخافة ربه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله قل لي فهل من شبهه في بشره وجلاله أو في رجاحة عقله أو في براعة علمه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله لا مثله في أرضه أو ألوه أو سفله وبحاره وصرائه سبحان من وأسرى به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله عجبا لواسع صدره وكرم بجم صفائه يا من يقوم بشره تحسي خلائق بحره صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا والله ليس كمثله في خلقه أو خلقه وكذاك في إيمانه أو في بديع بيانه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا والله في إيجاده لم يأت قط بمثله من قبله أو بعده أو عرضه وسمائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا وجه النبي في حسنه كالشمس في إشراقه والبدر ليل تمامه والبرق في لمعانه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا كان الوجود بنوره وقف الجميع ببابه والبدر شاق بأمره والشمس ضوع مراده صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا شهد الغزال بصدقه صبح الطعام بقفه حي الحياة بدعائه كسر القليل بحقه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا بحر لدى في غايه متموج لسخائه وجرى النمير بكفه والله يعصمنا به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله قد كان من مجهوده قمع الفساد وصهقه سدنا الورى بشفوفه ولنا الأمان بجاهه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله الأب شيمة خلقه والماء جاش بنفسه فهو القريب فلظ به هل من يحس بمثله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله هو رحمة في كونه تحيا القلوب بحبه من لي بتربة قبره أو لصم موضع ناله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله أعظم بأرفع قدره واكرم بباهر شأنه أحسن بنور جماله وابشر بطلعة وجهه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا متأخر في بعثه ومقدم في فضله مسك الختام لرسله جبريل من أعوانه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله تم ارتوى من راحه والشبع كان بقرصه ويرى ولو من خلفه والرسل دون مقامه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا يا رب اوصلنا به وصلا بحضرة قدسه ربي بحجر عديه واعط المراد وزد به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا يا خالقي لوثنا وأصحابه متوسلين بعاله والتابعين وصحبه عنا البلاء فاصرف به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا